الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين آمين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد تلك الرسل والكامات من بنيه فضلنا من فيه شبابه فاتسوا على باب بتاتيه bisa hadisi da ke kan kawai kayan da man kabatin da wata darajar da yake laifar ba ta da gairi ga wani daga wani annabi ne ruwan cikin wanda Allah ya ɗaukaka a sai wanda yake man sallama Allah wanda ya zarfe da Ubangiji ga Musa sallar annabi Musa ورفع يا ما قد بعضهم ساجد أي محمدا سنة محمد صلى الله عليه وسلم darajatini da darajoji masu yawa ala gairi bisa waninsa yana da darajojin da Allah ya daga shi bi umumi da'awati da game wakila tun daga farkon duniya har karshen duniya da mutum da aljani da kowa duka manzanci annabi ya haɗa da shi wa kadimi nubuwati da kuma ba shi daraja ta sufan annabta ba wani annabi da ya zo bayan sa ko dai وتبديل أمتي لكم فيك الأمة على سائر الأمم بسورا الأموني والموجودات الموجودات المتكاثرات ما سيوا والخصائص الخصوصيوي العزيزة ما سيوا وآتينا عيسى ابن مريم فيما عيسى من قدر mun ba duka dan Maryam albayyana da hujjoji mabayyana wa ayyana kuma karfafe shi da ruhin kudus da rai mai ƙarfi jibril shi ne jibril yazid yana da tsaya ma tare da annabi isa hayy tsara duk inda annabi isa zai je jibril na tare da shi walau sha Allah da Allah ya so hudan nasu biyan mutane jami'a baki da da makasatan alladina min ba'di wal kutabu bayan mandanni da basu ya kaya kira ay umamun wa al-ummun min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu bayan ayoyi mabayyana sun zo musu lakilatin kawai sassa bawatu wata da duniya ba adin ta'alan da fadar da zaki wani yake shi ne ba wani aiki ne ba kan gaskiya yake ba wani ba sai ne a wani ne ba sai to ba dan haka da Allah ya tsuriya duk wanda abubuwan da ba su faru ba ولكن إذن اختلفوا في زعبان لبشيات ذلك سبب حق الله يسوع حتى يجيكم حتى يسوع مثل جميل فمنهم akwai daga cikin su man amana wanda ya imani sabata ya tabbata ala imani ta imani ta wa minhum akwai kuma daga cikin su man sabar wanda ya kafirce kan da tsara da maturawa sun kafirce ba'da al-masih bayan wucewa annabi Isa walau sha Allah Allah da ya saki mai mai shara da Allah ya so matsata da dole da da da ولكن الله سيد أبيدي يبقى لنا أيك سمايدي وأبن ليه سباني من توتيكي نتيجة موافقة ومن يشاء ومن يشاء الله يشاء وتزلاني لتابع ومن شاء ومن يشاء الله يشاء يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا يا كل ذلك إيمان إلى الله an ku ku ku ciyar min mara kana to daga abin da muka babu to ku ciyar da ta da hudar kansa to ku tarata ne kam da kin ka to akai lokacin da yake an ya ce mu wani rana zai zo wanda la ba la zai umma fansa a cikin a cikin sa wala kullatu ba wata badakan taka da za ta amfani a cikin sa wala tafa'atun ba wani dai da zai mu mutum ya san yayi amfani da dai ilimi ba da izinin ubangiji ba wa huwa yawmul qiyamati shi ne ranar kiyama to Allah na kiran masu masu ruwa zaka dan su yi sata to sannan akwai wata hikima da ake yi da shaytan ya koya ma wajen koyon wai mutum wai za wai kai nan can in zakka ga Allah wai ba za ka bayar in kai noma ba in ka noma kana da bukatu to haƙƙin nan da kai zai sai ka mai da shi ai ba in kai noma za ka hada ka bayar wanda ya tashi aikin wani daya zai hada aikin aikin wani biyu zai yi ko ko a mutum ya ɗibi wace ya sa hikima ne wajen sai hikimomi ya ɗan da ya abin da ya bayar ya so ya bayar shi kenan ya saura kuma ya mai Allah yana ganin shi yake kaje da barka da haka yana ganin ka in ka baya yadda yake inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne bai karba sai abin da aka tsarkake zuciya wajen bani in kuma ka yi alƙur'ani to kai ma kanka yuqadi'una Allah wa huwa Allah wallahu wa huwa qadi'un suna yaudara Allah ne to Allah zai mai musu da hawa da yaudara su ba Allah ne ke cin zakka ba lan yanala lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwanukum zakka da kake ba ai ba Allah ke ci ba a tsoron Allah da kai kake da bakan nan ita Allah yake kallon ka ita kuma biyan su abin ka zai ba ajewa zai ba ba kasuwanci yake ba balantana waye zai ce ya je ya yi kiri ba ya wani abu a'a aje ma kayan ka zai haka ya halice ka ne ya shirya ma yadda kake yadda yake so yadda ya shirya ka a yadda ya so ya tsora ma abin da ya so kai yadda ya so ka abin da ya tsora ma yadda ya so sai ka zauna lafiya in ko ka ce ba haka ba to ba haka ba to wanda bai bayar wanda Allah ya bashi abun bayar zakka na noma ne na kudi ne na kayan kiwo na kiwo ne na mabukura abin nan na kasa wanda ake tonowa zinari da sauransu ma'adinai to duk wanda ke yin zakka ta kama bai shi da zakka to yanzu tsoron ranar da da zai ɗauko dukkan abin da Allah ya bashi ya ce Allah ga shi na bayar in huta zai ce na Allah to zan baka duniya da abin da ke cikin duniya Allah ya ai ba naka bane ko ma naka ne bane ko kai ya kana mutum ya kana kana zai ya gama Allah ya kona shi za ka daina son zuciya a wajen baka to kuma ba ta hana baka to shi ne ubangiji yake su ji tsoron ranar da in ta zo saboda hana zakan nan ceto kansa ina da Allah zan baka ubana zan baka uwata zan baka yana lafi ban su to kuma yana sai ba naka bane na wani to ba za da yazo banza Allah dan girma da ta ya da ya fa ka fara wala kanta ba shi ma da yana da ka maka ki Allah dan girma ta ai shi ma ya maka bayani ta wala kanta ji duk wanda mutum zai raki to a ce ba ba wannan sai da an kai mutum ta Allah ya tsare mu wal kafiruna billahi masu kafirce ma da Allah masu kafircewa da Allah aw bima farada alaihi ko ko suka kafirce da abinda yawan wajen ta san su kuma zalimuna suna azalimi to kaga mai mai mai zaka mai maraba da zakata ji an hada to da wa kaji ne zai ga ga ta ce ko din lazina ko din lil mushrikin allazina la yutuna zakata tsananin azaba ya tabbata ga musulkai waye musulkai ce al wanda ba su da zakka kaga sai da sirri mai ga mai hada zakka da musulki ne ban mace sun da Allah ya riga hada su to kai kokari sarka ya daga zama musulki inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u in ka mutu kana rowar zakka to ka mutu a mushriki to kuma Allah baya alƙawarin zai gafarta maka liwada'ihim dan sanya wasu amran la ya umarnin ubangiji fi gairi mahallihi ba inda yake a aje shi ba Allahu la
ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يجدون شيء من علمه إلا لما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم Allah Ubangiji la ilaha ba Ubangijin bauta ma da gaskiya fil wujud a cikin halitta illa huwa sai shi alhayyu mai dawwamamman rayuwa ai addaimul baqai mai dawwamamman rayuwa alqayyum mai kai matuka fil qiyam cikin tsaya da tadbir halqi da gyaran halittarsa la ta fudhu sinatun jangadi ba ta rubun ubangiji wala nawmun balantana bacci ma fi samawati abin da ke cikin samai wa ma fil ardi abin da ke cikin kasai lahu dukan Allah ne mulkan mulkin Allah ne wa kalkan halika Allah ne wa abidan bayan Allah ne man dan da bi yasfa'u indahu waye ce yake so a wajen ubangiji ai la ahada babu wani mutum da ya ce yasfa'u yake so indahu wajen ubangiji illa bi idnihi sai in Allah ya ne izini da hu ga yin ce sannan ga shi wannan mutum fiha a cikin ce sannan kaga ba ya ce ba a ce so bane kenan a'a ba wanda yake ce so in Allah bai ba shi da iko ya ba to sai aka ce a'a ba a ce so to ga yanan baro baro a harami haramin Madina ga inda mufahad yake kokari da ka gauce da ka hito daga babu salami kafin ka kai wajen rauda muhajaha inda za ka kai gaisuwa ga annabi ga yana an rubuta baro baro shafa'ati yawmal qiyamah haqqun faman lam yu'min biha falaysa min ahliha sai to na ranar ga kiyama tabbas akwai ta ومن لم يؤمن بها duk wanda bai imani da cewa ina yin ceto ba to fa ne kuma na dama ba shi da ba shi ya huce da kansa don shi ne ga yana a rubuce an rubuta shi da zinari baro-baro don mai kwace da gani mai zuwa ya karya su ga yana ba an ce ba a ceto ba Allah zai ba annabawa ceto farko wanda Allah zai fara ba da zai ba zai ba ceto sai na rasulullahi da gare shi ne za a ba kulul azmi da gare shi ne za a ba sauran manzanni daga sauran manzanni ne za a baiwa annabawa daga annabawa ne za a baiwa siddiqai daga siddiqai ne har karshen mai daraja da Allah na karshe in yana da matsayin da za a ce za a ba shi so za a miƙa mai ceton gwargwadon ƙari kowa da gwargwadon ƙari su gwargwadon wanda za a ba shi to kai da kace babu to kafin a nan ka yanke mutan hukunci dan a fasa ne kowa ya rasa sai in ba ka da albarka sai ka ta kama kowa bai da ita ai shi ne Yaranmu ya san ma bai na yi ma abin da ke gaban halitta wa ma kalfahun ga abin da ke bayan su min amri duniya na lamarin duniya wal akhirati da lafira ولا يريدون باتا إيه شيء ويوا بشيء لولا من علم من علمه لسنق بينه أي لا يعلمون شيئا بصن ولا أبوا من معلومات لدى علم أبنجه إلا بما شاء شيء أبدا أبنجه يسوء أن يعلمهم يسنى به لشيء من هذا علم أبنجه ليس بعض الرسل دبيوا من ذنيلا ودباد الأبار من ذنيل فوق دبيوا من ذنيل أباري وتأ كرسيه gadon mulkinsa ya yalwaci as-samawa da sammai wal arda da kasai kila aka ce a hada ilmuhu bihima ai ana nufin ilmin sa ya kewaye su wa kila aka ce al-kursi kursi dai nafsu shi din dai kursi din gadon mulki to mustamilin mai taruwa ne alaihima su sammai da kasai masu taruwa ne alaihima mustamilin mai taruwa ne alaihima a kan sammai da kasai li azmati dan girman sa li hadisi dan hadisin da yazo masamawatu sab'u fil kursi illa tadrahi masrahatin ulqiyat fi saratin duk girman sammai da kace guda bakwai din nan to matsayin su zama ba in dai an jefa su a cikin kursi to matsayin su kamar ka jefa bandaloli ne akan kai-kai. kaga na yi shine dan da baka dangar kuwa ba ba kuwa da wannan nan muke ji illa dai ka ta ana cewa da kuwa abin da ake sa a tare in an biyo ma maji ko abai ko kibiya ka ka tare to shine to garkuwa ai tana kaman faifai ne to kama a ɗauki kwandaloli ne guda bakwai a jewa su a tsire ne guda ne wuri nawa suka tare to haka sannan da kace suke a kurfi
حفظهما فيها يسمينك شيء ولا يقوله باين ويعز عبيده أي السماوات تسمي والأرض تسمي وهو في عبيده على علي متوككين فوق خلقه للجن هلسة بالقهر للإجاية على عزيز ما يجرماني نعم
wanda Allah ba ya kiyaye ya samu abin da ya kiyaye sai ya kiyaye warada fi fadliha min al ahadith al kathirati falalata ya zo a cikin hadisai da yawa falalar ayatul kursi ya zo a cikin hadisai da yawa ma ya dillu al hasri wanda ya fi karfin a kiyaye amma za mu san tsakuro mu baku min hayata da falalar ayatul kursi man karaha duk wanda zai karanta ta inda kuruji yayin fitowar sunan baiti daga gidansa kana fi zamanin lahi zai kasance cikin lamunan ubangiji a shayar da a sai ya dawo ba abin da zai same daga gari daga ko ma kwa gida za ta za ta dawo kake da ta zuwa karanta ta ba ko ma ta ya za ka yi zuwa kai rabu da alwa in dai za ta fito gidanka kake da ta zan ba karanta ta ba komin nisan duniya in za ka fito ka tafi in ka karanta ayatul kursi sai Allah ya dawo da kai gida lafiya aga abin da aka zuba ka bukatuwa da shi irin wannan lokaci kenan Allah ya zai da shi cikin lama ladin ubangiji har sai ya dawo gida wa min yana da fadalan ayatul kursi man qara'a duk wanda ya karanta ta dubura kulli salatin bayan kowace sallah ta farilla lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut ba abin da zai hana shi shiga aljanna mutuwa kadai kana mutuwa sai aljanna kai tsaye wa min ayna daga fadada ayatul kursi ma qur'at fi dari ba za a karanta ta a wani gida ba illa hajarat hasiyati ne sai sai dano aljanu sun kaurace ma wannan gida 30 yawman kwana 30 ba ka ji karanta ta ba sannan su dawo sannan wala yadkhul hasahir duk wani zahiri mai shi ba zai shigo gidansa ba wala zahiratin ko wata mata mai shi ba za su shiga gidansa ba sai kai arba'ina ne da kan kwana arba'in ba kana ta ba sannan su dawo annabi ya ya ali ya sai kai ya ali allima wa da sanar da ayyanka ita wa halaka da iyalanka wa jiranaka da makautanka dan samana da ayatin babu wata aya da ta sauka a zaunina mafi girman ayatul kursi ومن هنا لتبدل آية الكرسي من قرأها ولا يكرم هذا إذا أخذ مرجعه إليه في مفرشنسا معنى لمفرشه أو مفرشنسا إن يكرم هذا آمن الله الله ذي أمن تجسي على نفسه جسي خلقه زي وعيد الولاجة فرمكن لربا زي بومشبا wajarihi haka nan makocinsa zai samu kariya saboda shi wajari jari kan makocin makocinsa karanta ayatul kursi dai ka sai ya amfane shi wala abiyati kai har sai duk gidaje kan haulahu da ke gefensa kaga mutum yayi wasa da wannan wa minha yana daga falala ayatul kursi sayyidul kalam sayyidul kalam sayyidul kalam lil qur'ani wa to zance shugaban zance na qur'ani wa sayyidul kalam shugaban zance alqur'ani shine qur'ani duk wani zance na Allah ya ce alqur'ani to an gama an an an an an kai an kai karshe وسيد القرآن فيكم سوغباء في القرآن على بقرة سورة بقرة وسيد البقرة فيكم سوغباء بقرة آية الكرسي آية آية الكرسي إذا كنت سوغباء بقرة كاكا إذا كنت سوغباء بقرة إذا كنت سوغباء قرآن إذا كنت سوغباء جزء ونزل سيد الله يسوكا ومنها هنا لتفلل آية الكرسي ما ورد أبن دينه أنه سواتي نزل جبريل جبريل يأتوك على موسى جعند موسى وقال له يسيمة ربك يقول لك وبنجدك هنا سيمة من قال أجيب كل صلاة تقوى لي فتي يليك كالشن قوة صلاة لله yace Allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yaday bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa darfatin yadrubu biha ahlu samawati wa ahlu al-ardi wa kullu shay'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilayka bayna yaday dhalika kullihi Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ila akhirih to wanda ya faɗi wannan addu'a da muka gabatar wanda ta kunshi ayatul kursi to abin da aljibri ne yake ma nan Musa fa innal laila dare wannan hada da wuri arba'u wa yusma sa'atan hawa isrin da mutum bane ba to laysa min hasa'atun babu wata hawa da cikin awoyi isrin da mutum din nan illa wa yashhadu ila allahi minhu sai ya sai fadi ya yashhadu ila allahi minhu fiha tabquna alfa alfi hasanatin wato sai mala'ika miliyan daya shi ne sai mala'ika miliyan ɗaya a kowace sa'a ba sai Allah ya sa mala'iku sun sun hau sama zuwa ga inda Allah ya tana da wani ajiyar bayan Allah to sai sun hau ma da hasana miliyan ɗaya a kowace hawa kaga wa 24 miliyan 24 kenan karanta wannan addu'a da kai bayan sallah to la da kake muddin baka bari ba kuma kullum haka za a yi insha Allah za mu rubuta ta da gobe za a zo da ita ba bayan Allah haka za a yi shirya ta yi wasu sura har sai an yi huri a cikin ƙaho wata shigirin mala'ikatu mala'iku za su ta shagaltuwa da hawa da kayan aiki kana alkhairi wa ga al'aduna minha ma masana Allah sun ruko fawaid da waɗansu fa'idodi da mata mai yawa min hada da ayatul kursi منها yana da fa'idodin nan man qara'a wanda ya karanta ta a kiba kulli salatin bayan kowace sallah arba asarata iddatan wato adadin goma sha hudu na'am na fata ga kiba kulli salatin ko bayan kowace sallah arba'a ta ajaba wato arba'a ta arba'a arba'a ajaba ta goma sha hudu to iddatu fusulaha wato in kirgan fasalolin ta kenan kamar kace Allahu fasali ɗaya kenan la ilaha fasali ɗaya nan illa huwa fasalolin kenan to ahabbahu al'alamu al-ulwi ne neman farin jini kenan to wanda shi ke karanta ta kullum to sha zuwa sha hudu to adadin fasalolin ke to halitta Allah ta sama za ta soke halitta Allah ta kasa za ta soke ma'ana kan jini zai samu gari wa ma kana wanda ya karanta ta iddatan rusul gidan manzanni salata latan wa talata ashra dari uku da goma sha uku farraja Allah anhu wata damuwa da duk yake da ita Allah zai yayi masa wa zal anhu sanan ya kusan mata ma ya tama abin da baya so wannan yana daga madadin ayatul kursi man qara wanda ya karanta ta adadin hurufa adadin harfan ta bakakanta wa hiya mi'atu wa sabuna harfan shine bakakan nan in ka kirga za ka samu baki 70 to in ka karanta ta 170 to la ya dubu manzalatan ba zai nemi wani daraja ba ga Allah illa wa dara sai ya same ta wala ta hakan ko wata ya wadata illa nana sai ya same ta wala farajan ko wani yayi wa min sayar da daga sauran sanace-sanace illa hasana sai wannan abu ya tabbata ومن هاينا دغريت دي أنه سواسي إذا سقي المفتون إذا أن شاهد من شيوان تكي حروف وحروفها وتبكى كنت مكفعة كي ينسى تسي الله إذا الله كسا ألف لا لا لم كي لم أرى غدادي هابر لن كي بش حيجي إلا هو وجن الله لا إله لا لا إلا كي لم أرى كسا ألف kaga maimakon lamarin kenan to kai kai shi har ƙarshe to an wanke an ba mai ciwon ciki zai warke daga ciwon cikin wannan yana daga fadada ayatul kursi man kadaba wanda ya rubuta ta عدد كلماتها عدد كلماتها وهي خمسون كسر خمسين خمسون كلمة كسر كلمة خمسين وحملها يلا يتوتو الناس أدرك جربه سد أبن لي بكاتا من عدوه دقمكين سوحاته دقمكين حتى تسا تزيت مبكاتا wa ya kana lil mahabbati in yayi ne dan samun soyayya wal ulfati da samun haduwar zuciyoyi ga mutane zuwa gare shi na da makasu da zai samu abin neman sa wa tasmiyatuha to an batanta ayatul kursi da aka ce min ba da tasmiyatu shay'i yana da gabanin an batan abu ne jismi jiz'ihi da kiran sunan wannan kashi da aka faɗi da zikiri da an batan sa fiya a cikin ba an ce lahu wa sai a kursiyuhu ba daga an wadi ai ba cikin Allah ayatul kursi da ruwa to wannan kursi ne aka dauko shi aka ba aya ita wannan suna na'am sai gaba la ilaha قد تبين الرشد من الميت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقين لا انفصام لها والله سميع عليم لا إكراه بعدوني في الدين في شجاع الدين a yi ala jahula kan shiga biyu cikin addini dan ne kada ta bayyana rusul shiriya ɗin ya riga ya bayyana min al-ghayb daga fata ay zahara ya bayyana bil ayat al ayoyi al bayyinat mabayyana anna al iman imani rusulun shine shiriya wal kufra kafirci gayyun fata ne to nazala ta so kane fi man kana lahu min al ansar auladu cikin wanda yake da 'ya'ya a cikin mutanen Madina arada an yufra'un ne nufin ya tilasta masa alal islam kan shiga wata minti sai Allah ya ce la ilaha illallah faman ya kafir da tsabuti su wanda ya kame sai matsabuti to a shekaru shi a shekaru shi ne shaidan aula islam ko ko gumaka wa huwa to shi tsabutu yutlab ala wawai da take alal mubradi mutum da ana ce shi ne tsabutu jama'a wajen mutane da ana iya ce masa tsabutu to a to duk abin da ake mota ma ba Allah ba su tsabutu sunan shi wayoyin billahi ya imani da Allah saka da samsaka wannan shine ya riko bil urwati da igiya al-wuqa mai karfi ayatul aqdi da kulli al-muhkam abin kyautata mu kullewa lam tusama wanda ba yankewa la hada lita wallahu bayyi sami'un mai ji ne da mai karu da abin da ake faɗa alimun masani ne da mai faɗa da abin da ake aikatawa الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
والذين كفروا والذين آمنوا الله ولي نعم Allah Ubangiji waliyul ladina shine mataimakin waɗannan da amanu suka yi imani dan ka yukhrijuhum zai fidda su min zulumati daga dufai ayil kufri shine kafirci ila nuri zuwa haske ayil imani shine imani والذين كفروا ولا بوسه كانوا أولياءهم وأمتهم كانوا أصحاب كل كافر to ya kurdu nan ku da su suna fitar da su ne yana nuna daga haske ila zulma zuwa ga duhu zikirul ibrahim to an batar shi tawwa da aka ce amma ko dai ya kasance shi muqabala ta kauli cikin muqabala fa ta ubangiji yake ya kurdu min zulmati ila nur din aw ko ko sai kulli man amana ya kasance ne a cikin duk wanda ya imani da nabi da annabi kabla da ikadi ka dan aiko annabi min al-yahud da yahudawa kuma kabara bi sanan daga baya ya dawo kafiri da annabi bayan an aiko shi أولئك ودنا أصحاب النار يوم تلينهم سوء خالدون ما تدوما فيها أتسلسا ألم تر إلى الذي هاد إبراهيم في ربه على داود الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أحياه وهو قال إبراهيم وإن الله يأتي بشمس من الوتر فأتيها من المغرب مولد الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين alam tara baka sani ba ila allazi zuwa ga wannan hajji ibrahim da ya jariya da annabi ibrahim fi raji cikin ubangiji annabi ibrahim ya yi jayayya da annabi Ibrahim ne da an atahu Allahu bi mulka dan sai Allah ya ba shi sarauta shikenan hamalahu sai badaru sai girman kansa ya dauke shi da ni'amin lahi da ni'imomin ubangiji ala zalika akan haka wa huwa namarudu shine namarudu إذ يعين قال إبراهيم سيدنا إبراهيم يجي لما قال له yayin da sai zama zo da yake bace man rabbuka waye ubangijinka allazi da kuna ilai wanda kake kira mu zuwa gare shi ne sai ibrahim ya ce rabbi ubangiji na allazi yuhyi wa yumiitu shi dai wannan da yake rayawa yake kacewa ai da kalkar hayati ya halitta rayuwa wal maut da mutuwa ila jidali a cikin kuna kala sai na mu ce huwa ana sai shi ne shi wato shi ne ni kenan dan uhuyi ni ke kai ni rayawa wa umiitu ni ke kacewa بالقتل كاد في الله بخلق يعني بيان شيء بخلق الحياة خلق الرأيوة والموت ده خلق بتوع شيء ده الرأيوة يكي رأيوة يكي رأيوة ده كتير ده متوع يكي كتير بيا خلق الرأيوة بيا خلق متوع جاي ده يكي بالقتل سير كتير جاي ده كتير ولا أفو عنه إذا يكلا مسلم بيوبه ليه وانا ما ليه في كتوكتي أكيد أني أني هيك هيك غيره to ka daina rayuwa wani mazuni kenan wada ajira zulaimi ya za aka kira mutum biyu faka tala adau ma ya kace ɗayan su wata raka al'adar ya kyale guda ta to shike nan fara yau kenan ga wannan na wannan da kace na yake ya mutu wannan ko da da kyale shi yayi ne ya rayu sai ka gani kenan Allah to ya Allah ya ce sai ne ga sai ka san su ba ka san ba فلما رآه يا إلا الذي بان يجلس جديا ولجي جيبيني معنى واوا قال إبراهيم في إبراهيم يسير متنكلا ينا بإسراتوا إلى حجة الزواج وتهجة أو ضوء ورد في مدي في مدي بينا to ka ce sai ne kenan ko to ina so in ƙara tabbatarwa in kai ne Allah fa inna la shi dai ubangiji ya ji shamsu min al mashriqi abin da baka saba gani Allah ya kai fito da rana ne daga gabas ta je ta faɗi yamma ko to ka ce da rana Allah min al maghrib in kai Allah ne kai kuma ka fito da rana daga yamma da shi kenan mutum san ka tabbata Allah babu hikan da bi kafar ai wannan da ya kalu ce sai ya dimo ta hayyar ya dimo ce wanda ya ce yake dimo kaga ya sai da sai da amsa da zai bayar wallahi ubangiji la ya hadi baya shi da da alƙawm mutane azzalimina masu zalunta kansu da kubrin kafirci ila mahajjat al-ihtijaj zuwa ga tafarkin kafa hujja
أو الذي مر على قرية وهي خاوية على ملكها قال عبدي هذه الله بعد موتها فأماته الله بعد عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى جبالك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العباد وننزلها ثم نكسوها لحما فلما تبين الله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أو رأيت كوكو كذا kallabi marra ala qaryatin wannan da ya shuɗe mota alƙarya to alkafu kasu na zai da ke tsari ne to wai ya bai kuma gari ita ce masallacin kudur rakiban yana mai hawa ala imari bisa wani jaki wa ma hu sallatu tinin yana tare da kwando na tini wa qalbi asirin da kanan tini wa huwa udairu tini udairu to ya jikka ma baitul maqdis wa hiya qawiyatu suna ruguzalla ala uruki hadi tarihin ta lamma qarrabaha abu kutanur ya inda abu kutanur ko ta da ruguza ta kana tin fa yake yake adushi كيف أن أن أي كيف يهادي الله بعد موته معناه tambaya ce ba wai tana farki ne amma ma'anar magana wai sai yanzu Allah zai iya raya wannan garin bayan mutuwar ta ko ko ba dai Allah zai iya kada wannan gari ya koma da rayuwarsa istidaman yana ganin girma da kudratihi ga ikon ubangiji ta'ala madaukaki sai Allah ya ce tabara ni amma da sauri ka kai fa ma ta Allah sai Allah ya kace wa albatan ya zauna da cikin mutuwar nan ne ta aje shekara 100 kuma ba san kada ya raya kada shi liyuriya hudan ya nuna masa kaifiyar da zalika wato ya ga kaifiyar haka yake qala ta'ala la wuce ubangiji ya ce mace bayan ya tashi kam da dinka sun sun yau da kake nan ne ai makan zauna sun yau da kake nan ne qalan ce to ni dai ladin ina ganin na zauna nan yawmar wuni na dai guda ce nan yau aw ba da yau ko ko tashi wuni ma dalili la'annahu ladina ma yayi bacci awwalan nahari farkon wani ne farko da ta ta kamaran shi wa huwa aka raya shi inda al-ghurubi yayin faduwar rana bazanna sai da to Allah wuce waji yawman nawmi wannan ranar da ya tashi yana dauka ranar da ya bacci ne kala sai ban ya ce bal ina nabi sallallahu alaihi wasallam kada ta kari ana wuri ban san tuba gani ila ta aluka zuwa ga abin suka ai dini shine dini wata rajika da abin sanka ai da shine shine matar dan abin ya'yan itace lam yatasanna kaga bai jikka ba ma dole zamani duk tsawon zamani wala hawu ita hawu din kila an ce asli min sana asli wa kila an ce da sakati a ba ta ba ba ta ba ne ta ba ba ba ta ce ni bace ta kawai shi ma'ana ba ta da amfani وفي قراءة أو في قراءة ما بهذا أو في قراءة ما ما قريب to wanda zai duba ilahi marika zuwa jakin ka ta gani kai fa huwa ka ga ya yake faraha faraha wa sai ga jakin nan mai kan mataje wai za mu wa to ga ta su zuwa za dirun kala ne da sanin dukkan fari kalu tai fari kwalkwal fa anna dalika to mun ma haka ne min alalika alama dan ka sani wani na ja'alaka ayatan da kuma sanya ta ala ayyuhu sanya ta aya alal ba'd da masu sun tashi kiyama ta za mu iya tashi kiyama lillahi da mutane wanzu ya duba ila idan zuwa ga dukuwan da ke nan kai fa ne zuwa ayi da za mu sada ita ai da wuri ha mulaya ta bidan ne nuni wato nun shirha wa qur'ani fatiha an kuma karanta a wata kira nan shirha in an ce nun shirha min an sarani in an ce nan shirha min nasara ne lokaci ne lokaci ne duk sai fasara su ainu harbiquha wa fi qira'at nam ainu harbiquha ka duba ga yadda za mu motsa ta wa narfa'uha mu daga ta thumma nakatuha sannan mu tufayan ta ta lahaman nama fanazara sai ko yayi duba ilaiha zuwa asusuwan jakin nan wa kattaba saba wadda ta rabu da junanta ta goma sai ta kama hahadewa bayan ta koma karangam wa kusiyat lahaman sai kuma aka zuba mata nama a tare ta da nama wani ta hafi ya ruhu aka je aka sanya rai a cikin sa wani haka sai ta ce ya kama haniniya ta ji falamma ta bayyana da ruhu dalika yayin da aka yi bayyana da shi udairu bil mushahadin da ganin mu'jiza fili da ganin aya fili kala sai ce alamu lallai na sani ilmin mushahadatu ilimi na gani da na gani da ilimi ko da kai أن الله أبنجدي قدير ما يكون على كل شيء بساقه والأرض وفي قراءة أو تقراء إعلام وتكتني أمر من الله وتؤمرين إذا جعل له لك أذين لا يجري ومنين وأعلم قوة ذاتا أتيتي أو تقراء إعلام تكتني أن الله أبنجدي قدير ما يكون على كل شيء بساقه والأرض
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فاضرب بعضا من الخير فذوقن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن درعا ثم دعوهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز farkon tunanin kare Ibrahim sun da Annabi Ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji na arini nuna mana kai ka tuye bauta yadda kake raya matattu kala ta'ala ce ubangiji awalam tumin wai baka imani da na yi Ibrahim da kuka da shi da iko na Allah da iyali akan rayawa ta'ala ku ya tambaye ana nema a ilimi tare da sanin ubangiji da imani da imani ta zalika da wa'ada da Allah da rayawa da ubangiji yake yi to ya sa da ta nemi yujiba hudan ya karba masa da mata ala da abin da ya roka fa ya alamu sabiquna wato masu bi dan su san gara da wani bukatar annabi Ibrahim kala da ne ce a wala ya amantu na imani walakin sai dai ka suka na tambaye ka ne da yadda inna kabiran kala samun natsuwa a zuciyata bil mu'ayyati ma yana cewa gani ya kori ko don haka ya ka tambaye ni Allah yana raya halitta ya zan ce kaga ba abin da zan bada hujja amma in ka nuna man zan ce lalle ga yadda ake ga yadda ake kaga sai mutum sauran an sa to san dalilin kan da Annabi bayan kenan dan ma'ayati da gani ido al-mazmumati mai karuwa ila al-istidlal zuwa ga kafa kafa hujja قال في الله يتي فخذ أربعة تولك هدو من الدين مثل صاي فسرهنا كرر ذات إليك زوا غريكا بكسر الصاي ودمنا فسرهن كو فسرهن أي أمينهن تكركتن تسو إليك زوا غريكا وقطعنا وقطعهن كينكيسو وخلص لهمهن سنن كتابه كتلده wato naman su baki ɗaya ware su wannan da gashi ta haɗe wuri guda duk kamar kaɗe ثم جعلت لك تسيا جزءا قوة جزء على كل جبل كوة جزء من جبال أرضك ندوى قوتك منهن بقتل لا ينوغدا kaga ya kuɗa yana musu sun madawunna to sannan sai ka kira su ilai ka zuwa gare ka za ka ga ya ci na ka zo maka sa ayan da sauri walan kuma ka sani yana la ubangiji azizun mabwayi ne la yuzidu sai ba abu da zai buwaye ubangiji hakimin mai hikima ne shi zune ne cikin aikin sa fa aka da dawusan sai ka mu dawusu wa nasan da naiki ubraban da hankata wa dikan da da zakara to sai masa aka ne wahala wa fa'ala bihinna sai ya aikata da waɗannan tsuntsaye ma zikir abin da aka ambata wa amsaka rukusa hunna sannan ya kama kawunan su a hannunsa ila wajensa bayan ya je ya markaɗe su ya je ya ciki ba ya dudu dunkule dunkule ya dunkule hudu da wada azanna sai ya kira su yana kira ya dawo su ya nasaru ya burabu ya ya biyaji su da abuna ba su kayar shi a gida ko sai ga sassan kashin wannan da nama wannan yana motsi yana neman ɗan uwan hatta ta kamala hatta cikin har sai da cikin kowanne ta fita sun ba haka ba da iya hadu da wuya ba ku sai su wada annabi bai sai annabi bai ya kin hika kan shi da ni da kap sai da hadi sai yake gaba kawai hatta ta kamala hatta ta sama kabala sallata da wuya ila ruhi ta zuwa kawunansa to kaji Allah ya bayyana ma annabi Ibrahim na'am مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سماوات في كل والله يبارك لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون كاد كفر ولن يكيد أموالهم تنفقون في سبيل الله تنزل الله كمثل حبة تكاد كما قايته da ka shuka ta ambatar sai ka tsirar da saba sanadila zanganiyoyi guda bakwai shi kullu sun guda ta a kowace zangan ya aka sami a habbatin kwaya da ne kaga da gina wace nan sai ka sa bakwai saba'in suka fito ai dari bakwai suka fito to duk wanda ba wai kuɗi ba duk wani aikin alkhairi in faki ne don kuɗin kake da su kai ta bada kai ta bayarwa kai ta aikin alkhairi ba zai bai wa mabukata da abubuwan da mabukata ke bukata ka yi ka sau su ka bayar ka yi gina makaranta gina masallaci da abubuwa ko ka gina gida ka ce bayan Allah da suke su ba su da mata a shi da mata sai aure ana gidan haya ga gida nan mutum ya zauna iyakar rayuwarsa ba ko kwabo wakafi kenan to irin waɗannan kaifai in no in abin ke gari ka kai karaba in dai ba bai kai ga ka taɓa na bukatun kanka ba in ciwo ke gare ka kai ta ba sallah ake bukatu misali ba sallah ba azumi wuce ba zuwa nan karshe ne za mu bukata sallah ko me ake bukata nama sai ka fita wata kalkarin sa rabu a shiya kuka ce a yanka mu bayan Allah a karkasa kowa zai dauka dan Allah in faki ne wannan ba wai sai ya ka duk wani aikin alkhairi kana da abin da za ka yi ma dan adam ya ji daɗi to ka dauka ka yi musamman a irin wannan wata ninnan kawa Allah ke dari bakwai ɗin da kai shi ne ka yi shi ne a wani wata za a baka dari bakwai ko to in kai a wannan watan dubu bakwai za a baka in imani ka ya wuce haka nan miliyan bakwai za a baka wallahi yanzu kuma yin shawo in imani ka ya wuce da haka nan guda ɗaya kai Allah ya mala'iku sun ce nawa za a wuce ku sai to na ku bari guda ɗaya fa sai yake alkhairi imani shine matsayinsa imani ga yake alkhairi kamar inji ne ga abin hawa in inji daidai karfin inji daidai ne sai haka daidai karfin imani da daidai gudun sakamakon ka ga Allah Allah ya ba mu imani mu kai Jawabai da tsarai da saba sanadi da zangandoyi bakwai fi kulle sun budatan a cikin kowace zanganiya a samu ne aka habbatin kwaya ɗari to fa kazalika na buƙatu haka ciyarwar masu ciyarwa za ta kasance a wajen ubangiji to ba a ku za a lallaka ta lisabi ne ake daidin zuwa ninki ɗari bakwai ko saboda haka nan wallahu ubangiji ne bayi yana ninninka a kasar nan dalika fiye da ɗari bakwai nan liman ya jawo ga wanda ya so wallahu ubangiji wasi'un fadluhu mai yalwan falalansa ne alimun masani ne bi man yastayiqul mudha'afata da wanda ya tantance masani ne da wanda ya tantance anan ka masa الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا ينفقون ما أنفقوا منا ولا masu kewa dan Allah su ne allazi ne yake kula waɗannan da suke ciyar da amwalan dukiyoyin su fi sabilillahi dan Allah ba wata bukata ba sun mala'iku dole sanan ba su ciyar da ma an fako abin da suka ciyar din nan mannan da gori alal munfaqi alayhi akan wanda aka ciyar a gare shi duk wani matsala da fadar su misali kada ta ce dai ai ne ba na dora su ba da matsala dora ta da zai ba mai kula ba ne ai ni ne ne kada ni na buɗa mai hanya ka ba ni ne ne kada ta ta ba ta ladanka wajabantu halahu ai ni ne dora halinsa to wala azaba kuma bai biyar da cuta ga wanda ya bai wa din nan da zikir dalika da fadin haka ila man la yuhidu ga wanda baya ta hukufahu ya jira haji alai akan abin da aka yi wala yuhidu cuta to masu siyarwa da Allah biyar da goyi ba su biyar da cuta ba wanda suka siyar lahu ma'ajuruhum suke da ladan ai tawabu ta'ali la da yawa ila rasulillah da ubayyidi ولا خوف عليهم ولا نجيما باطل عليهم هم شوفوا ولا يزالون التي كتبت العافية على الآخرة وما يحدث خير والله غني حميد قول معروف زنتي سنني كوكو زنتي مي كيو ai kalamun zance hasanin mai kyau wa raddun da maiwa ala sa'il ga mai bara jamilin mai kyau wato da maiwa mai kyau ga mai bara wa magfiratin da gafartawa lahu ga mai bara fi irhahihi cikin nacewarsa to khairun shi yafi in mutum ya zo yana ba Allah ya hakuri Allah ya kishe mu Allah ya ba ka yanzu tun ba ku da Allah ya hakuri ba Allah yana ya matsa ya kama kila bai ji bane kai ga Allah ana kai an cika hakuri da akwai da ba ba ne tun da kaji an ji Allah ba ba ai ne ba ka ba wannan bai dace ba sai ma mutum magana mai sauki inda Allah to kai mai magana mai kyau ka gafarta miki da nace wanda yi khairu shi ya tini ka da min sadakatin da sadakar da in kai ta ya tuba wa azan cuta zai biyo bayan ta bil da gori wata ayyir lahu da yana dariya bisu ali cewa yana bara wallahi ubangiji gani mawadaci ne an sirri an sadaka an sadakatu ne zaje daga ma sadaka bayi baki daya halimun mai hada hushi ne da tafiyar da kubati da jinkirta azaba anil manni ga yi ma masu bara gori wal mudi kuma da masu cutan masu bara ya ayyuhal ladina to gaji ba zo da Allah ba bakan magana ka ce kacce mai mubara ina wanda ake mai wanda yake mai da dalibai kamar shanun Lagos a tura su a mota a ji a wulaka sanar da duniya ai sai ka zafi ka wallahi za su gamu da Allah mummuna gamuwa wallahi duk wanda ya wulakanta bawan Allah ko da ko kwaro ne in ne mai wulakanci wallahi sai Allah wulakanta shi gobe kiyama balanta na mutan dan uwanka wanda ya to neman Qur'ani wai ka ce wai shine dan ta'adda mai neman Qur'ani a ce wai shine dan ta'adda me Qur'ani yake yi yaki da ta'addanci to shi yake koyo to ka zo ka ce to mu je mun yadda din mai karanta Qur'ani shine dan ta'adda mun yadda iya ka dai barawo in ya hito da ta'addanci ya shiga gidan mutum da Allah misali radda sabati fa miliyan da bai ba eh jama'a nake saboda Allah a ce dan fashi ya hito mai ta'adda mai fashi da makami in ya samu sa'a gida dubu nawa zai samu eh aji ne ka gani to wane ne zai aje miliyoyi a cikin gidansu bai tura su banki ba kaga ba sai kaga ba zai samu miliyon kaza ba kenan to kuma yan kasuwa da zai tara sai ya tara mutum kaza a za a samu miliyan kaza amma mutum da ya samu a samu miliyoyi masu yawa na tashin hankali yana da wuya kaga ai su abin da yi to su almajiran gwamnati wanda suke bokon su ko nawa suke sata a karkashin tsakanin tebiri da kujera a biro za a mai da ɗaya ta koma goma goma ta koma ɗari ɗari ta koma dubu dubu ta koma miliyan miliyan nawa kuna saurare kuna ji kullum an kama ne yayin da ciki da dukiyar bayan Allah biliyan ba ma miliyan ba a kaga su ta tafi su ba sai na almajirai a kujera faɗa shi dan fashin da kace wai alma mukaddasa mun yadda da muke hala muke haifa a yan fashi to mun kaji a fashin namu in da ni mai dan fashi da wuya in mafi yawa yana da wuya a ce ya cimma miliyan ɗari a wurin fashi to amma ma'aikacin gwamnati tsakanin kujera da tebur da biyo biliyan nawa ya kwata na haƙƙin bayan Allah nawa aka kama kullum ana cewa za a hukunta shi da shiru to mai gama barawo ne mai kama barawo barawo wanda zai rika lantin barawo wanda za a kai mai aji barawo faɗa mana yadda za a yi amma da rashin kunya wai a rika cewa wai almajirai su ne yan daudu su ne yan menene su ne yan ta'adda dan da rashin zan tsoron Allah to ai ga wani Allah ya nemi duk bala'in da muka shiga cikin kaza shin almajiran alqur'ani ne ko almajiran wa eh almajiran boko ne wala ala rama aka baiwa ma ba wata ma'aikata aka ta aka ma da zalunci wani shehu aka ba wata ma'aikata aka zalunci shi da zalunci amma duk tawale da bai fara tawale da wata tsiyale su ke wannan tsiyar amma da rashin kunya da kucewar zuciya ka yi laifi ka tashi laifi wai ka je kana hango wani kana ɗifara ne ai shi wannan ne to ya bala'i da zai zai zagaye mu ba mai neman burani ka wai shi ne dan ta'adda kuma har ka fata ka wulaƙanta yaron ka wulaƙanta malamin yaron ka wulaƙanta uban yaron shi Allah zai kyale ai da Allah kake yaki wallahi da Allah kake yaki ba da wani ba don wanda ya yaki da makarantar Qur'ani ai Qur'ani yake bai dai so ko wanda bai san Qur'ani waye bai so shine to ga mu fannin sai na ƙara bazancewa yake mai digiri yana zuwa yana yana yana yana tuye kosai ka taɓa ganin alaran ma ya zugun da yana yana yana tuye bulin bulin kubra amma mai digiri nawa nawa ke a taɓa ba ka taɓa da alaran ma ya zugun rawani ba ya ji allo sai karantawa darasu ba ya je yana yana a taɓa hakkin Qur'ani yana nan yana biyan masu wulakanta Qur'ani kuma sai ya anso su Allah sai ya anso su ya
أجمع الناس من شرك أسلمون يا أيها الذين آمنوا لا تؤمنوا الصلاة بالمن والذين كالذين ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فقتله الكرة غضبان عليه تراب فأصابه وعد فشبكه صلى لا يجرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين إيماني يا الله لا تبدلوا صدقاتكم kada ku ɓata sadakokinku ai ujura haladanta ilman da yin gori wala azaba cuta ibtalan fatawa kallabi ai kamar fata ai kai tsali na fakadin ladhi yunfiqu malan kamar fata wanda yake shiyar da dukiyarsa ne ri'a'an nasu dan da idanun mutane su gani shine dariya ai murayi yana mai riya lahum ga mutane da su kawai wani akwai alheri kawai wani ibada to da ya ga bukatu take na tayi to ba ya da komai da Allah wala yu'minu billahi bai imani da Allah ba wal yawmil akhir kuma bai imani da ranar kiyama ba wa huwa al munafiqu to bai wannan shine munafiqi to ba masalu bari ka je da sadaka shi za ta kai kamar sani safwani kamar wani fattuci ai hajarin dutse amlasa mai karni alaihi turabu wanda an yi iska ƙura ya zo ya rufe dutsen nan ba ta ba ruwa ne ana gaba iska sai mamakon ruwa ya san koma dutsen nan fata rakan me kake zata sa ran dutsen nan sai ya bar kan dani haka ne ya so saurin ka ba komai ina ƙura take ruwa ya wanke ta to haka mai yin sadaka kariya haka yadda ruwa ke wuta ku yake kore kura da ke sama ka dutse to haka Allah ke wanke ladan mai bayya yayi ta a banza ta wuce a banza bai ya rasa dutse kuma ya rasa lada Allah ya sani kaga na yake da ba su da iko ala sai bisa tare wani kura mai bisa wani abu mai ma kasabu na kura wannan dutse in ruwa ya riga ya zo ina zan kaga ya zai yasa ya kada da kula da da ke kan dutsen ya wuce ka to haka wanda ya riya ba yadda zai yi samu amfanin aikin sa ai la yajidu lahu thawaban ba za su samu lada ba a gare shi fil akhirati al akhirah kama la yajidu kama yadda ba za a samu sayo min al turabi wani abu na kasa ba ala ala sarwani bisa kan dutse الذي كان عليه ولدا يستنجد من في أكل دوسا لين هذه المدن كبر السبيع وتروى سمع إلى وجه والنصورة فذاك زي دوسين كما بين الكومي حتى وانت إشياء أتكلم يا زي كاري بعد الكومي جعلنا والله أبنجي لا يهدي باية سيدة على قوم مثالي على كافرين كافرين وقال الذين يسمعون أموالهم
waɗanda suke ciye da amwalan dukiyoyinsu ibtiga a marbatin Allah dan neman yadda Allah kawai saboda Allah ya ce ayi shi yasa suka yi ba dan wani abu ba wata fitan da kuma tabbatarwa ne nan fusim ga kawunan su ai ta hakikan tabbatarwa ne sawabu dan samun lada alai ga abin da suka ce din nan da kalatul munafiqin sabadan munafiqai alladina la yarjuna wanda ba sa sa ran samun lada abin da suka ce suka ce ne in kare dan musu su da wuce aikata alkhairi to misalin wanda ya ciyar dan Allah kamar sani jannatin kaman gona ne dirbuwatin aji mai jigawa wanda take a jigawa ai bi dan ra'i bi dan ra'i rubuwatin wa fakiha rubuwatin ai masalin wakatin wanda ke saman su su saman tudu ko mutsarin shi kuma tudu ya tafi alaybur bai bai magangari ba to irin wannan wuri mutum ya tuka asaba hawa bidu sai wa mama san wai samu tukan nan فآتت سيك بعد أكلها أبنتها أي ثمرها ثمرها كاين إذا كنت بإطين منك بيو أي مثلين منك بيو نما يخبر غيرها نوال يخبر غيرها نوال منك ودبع تنسيبا سيك بعد منك بيو ودبع الإذن فإن لم يصبها وابد واجل إذا جداوا كودا ما موقع وابد ثانيك با فتلو يجي كوي تسامو ai matsayin ruwa ka tefin ka sauka musibu hada ya same ta za ta yi kyau waye ka jira sai ke ta limfi ta ya kawo da dagawa al ma'ana ma'ana tusdiru za ta daya wata su da cikin kawo kafir al madari ta samu ruwan sama mai yawa an kalla ko dan ka dan ka samu ta samu to fa ka dalika na fakati man mutira to haka ciyarwa waɗanda aka ambata na shi dan Allah shi kenan tazbu za ce ta tsaruwa inda layi a wajen Allah kafirar ta yi yawa an kallar ko ɗan kaɗan ne ta yi kamar magana da ya tafi kenan alhairi kaka ce wai sai ka yi kuɗi ko ku sai ka yi kaza ɗan abin da ke kake da shi in dai ya fifici abin da kake da bukata bayan ko ka riƙa da shi to da kai baka san girman gazali baka san girman ta wajen Allah ba da yawa mutumin da zai ba da siya ya daina ya zama nan wallahi sai Allah ya ba shi ladar dubu goma saboda kan ne to yake ce a wai dole sai ka yi dan hamsaki san da zaka fara alkhairi a a san da Allah ya baka iko kai wallahi ubangiji basirun mai gani da ma ta mun da abin da kuke aikatawa bai dadi kun bi sai ka ta masa da shi ayatu adu an takuna lahu jannatun min nabiyin wa ma'anarin تجري من تحتها الأنهار لهم فيها كل الثمرات وأصابه الكبر فهو صفي ضعفاء فأصابها إثمار فيه نار إثارت فيه نار فأثرت كذلك يبين الله wannan wani misalin ne na biyu in ku gane wancan misalin ba to ga wannan Allah ya ƙara faɗa shi mai yawa ba dan Allah ba sai ubangiji ce aya wato a hadukum yadda ɗayan ku yana fata an ta kuna da wujin nasa a ce ya sami gidan gona min na ilin na itacen da ilu wa anadin da inabobi ya je da duk ya misali ma'aikaci ne ya sami gidan gona cikin albashinsu ya je ya ce ya je ka itace ya yi gadina yayi ta ba ta ruwa yayi ta ba ta ruwa yana nufin sandabi ya sa ya kai ga ko da za ta kai ga amfani ya aje aiki kagan ya aje aiki an samu ne abin yi kaga a rika sai da mangoro a rika sai da inabi a rika sai da tufa a rika sai da mere kaga wa zai gane ya aje aiki to misali kenan to sai ya zama mai mai irin wannan ne ya yi sai wannan gona da ya ji da albashin da albashin da ya fito ya ji ya ji na bukatar sa to sai ya sarrafa a wancan gona yana yin haka yana yin haka yana kuma yana dab sai ga gaba aiki yana dab da aji aiki ko kuma ya aji aiki ana shirin aje a kama hidimar gona kuma ga sai da yaya wanda yake shi ma zaune shi ma zaune da za su nemo sai dai a nemo a kawo musu irin suna ka ce baba ina son kaza babu su a bani babu to irin su irin suke gare su gonan nan ta fara furanni wata ta fara ƴaƴa kafin amfanin gonan nan ya fara nuna ya fara sare tun daga to har so sun fara gina amma ba su nuna ba ran nan dare guda Allah ya tsoro gobara ta kona gonan nan ya bakin cikin wannan mutum yake kaga ya shiga cikin lissafin talakawan duniya to ai da abin da yake yake duban ya samu wurin da zai dingina to sai ya buri aka bincike ta da Allah in ana batun ana laifayin taimakon gidan marayu ya yi farkon zuwa shi ma don maraya maraya kuma ga marayu to irin wannan mutum wanda yake ya tanadi gidan gona na ɗaukakan yana nufin ya garbe in ya aza aiki ba wani wahala ba wani damuwa ya je gidan gona su cikin inuwa duk da bukata sai iske ga ina je nan ga menene ne ga menene a diba a ba wancan kamfani a diba a ba wancan hotel a diba ya riga yi wannan shiri kaga yi da shi da talauci sai ne har abada ana shi shiri to yana a wannan matsayin Allah ya kone ta kaga zai zama shugabannin yan maulan wannan gari ai dole ya je maula in bai maula ba ya dai to wanda yake ce da dukiyar shi ba da Allah ba ma'ana ka gama rayuwar ka duniya ka bayar dan ayabe ka ba dan Allah ba ko dan wata bukata ta ka kai sai ran da ka mutu kana sa ran gobe kiyama Allah ya saka aljanna sai ka gaba ka da komai Allah ya mana kai Allah ya ce to misali wannan aya ce tayan ko yana son an ce kuna da wuce mutuwa sai yana da wani gidan gona ne na sai da ita san da dini wa amabin da inabobi ta jiri ta ta da hannun amhabu wanda ya ja hanyoyin ruwa ko ina ga ruwa nan sunatan su menene duka suna ana yi a ciki lahu biha kumurun yana da ƴaƴan itace min kulli sabati irin ƴaƴan itace da kamar na duniya wanda ake da bukata da su to ya kawo a wannan gona wa qad asabahu al-kibar sai kuma tsufa ya zo tsale fara ukabila al-kibari sai ga duba sai duba kada ku tsayoni an da kasar da neman kudi min alkibari saboda suwa wala wuriyatu ga shi da yaya bu a fa rauna ai auladin yaya tijarun kanana la yadruna alai wanda ba ta iya rema ba ta ba isaru wanda ke wannan matsayi sai guguwa ta samu gonan ta rehun gogo iska shadidatun mai tsanani ihnar gogo nan ko ta zo da wuta ba hatara ka ta kona wannan gona kaga fa kada ha ya rasa gonan nan a waje mata da ilaya a san da yin abuwa da ita wa baki ya kaga sai sai ya wanzu huwa shi wa auladu da ayansa ajabatan dukan su kasassu masu rauni mutahayyina masu daidwa la yadda lahum ba wata dubara a gare su su dubara da yake an riga ta kare to wa hada tamthilu wannan misali ne ne na bukatul mura'i ga ciyawa mai riya wal mani da mai da mai gori fi da hada a cikin tafiyarta wa adam na ta da rashin amfaninta a fadda yake a hawaju mafi bukatuwa ma ya kone da a san da bukatuwa a gare su gobe al'adar al'ahira sai bai yi ba Allah ya mana kai wal istifham tambaya nan da ma'ana na korewa ne da yake cewa ai riba ai ma'ana ai mutum bai san haka ta faru gare shi wa alibna abbas an kalbo daga dan abbas ya ce huwa shi wannan misali da Allah ya saba ne rajulin ga wani mutum ne amila fa amila da yayi aiki da sa'ati da sa'o'i kuma ba san lawo shaytana sai Allah ya turo masa shaytan fa amila sai kuma ya kama aikin lima'ati da sabe sabe hatta a haraka har sai da ya kuna amalan aikin sa Allah ya ce kadalika ai kama bayyana kamar yadda aka bayyana ma bikira abinda aka ambata yubayyinu Allah haka Allah yake bayyana al-ayata ayoyi lakum gare ku la lakum ko cewa ku ta tafakkaru wa kwaje kwaye tunane fa ta'tabiruna kulura ya ayyuhal ladina amanu anfiqu طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا خبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تؤمنوا بي واعلموا أن الله غني حميد يا أيها الذين آمنوا يا قوم إيماني لألا zakku ai an fiku ai zakku ku ba da zakka min bai ba ta daga zababbin ma ta sabon abin da kuka nema min almali na dukiya wa min bai ba ta kuma dada dan daga dada dan ma farajna abin da muka fitar da kun gare ku min al'ardi da kaza min alhubudi na bayoyi wa timali da yayi dace nan ana kiran mai zakka ta kuɗi idan za ta yi zakka ta kuɗi to kakka lissafa yan hamsin hamsin yan naira ɗari ɗari mai wanda yake ta ta gam wata ma ba ta da rage su za ka haɗa wai ka bayar zakka to kada ka yi da kai haka nan ko ko a'a mai noma ta mai mai kiwo sai ya samu guzuma wanda yunwa ta kai sai su kashewa irin su zai rika fita ya fita su ne zai bayar da zakkar dabbobin su koko mai noma ya yi aikin noma bakin shiƙa wai su zai tara su zai ba Allah to da haka kada mu ce kuskure haka kaga an hada kowa ولا تيمموا الخبيث تكون في أبن ليس ملك جو من هنا أبن لك عن بساطة نسي وكو كدي كو نوما كنت تقوله وإذا كباير كنت تقول في زكاة أبسا ولستم بآخره كنت إن قولا أباك أو لن تنسي فلا تنسي سبا أي على خبيث ملك جو إذن لو فيكم دا ذا أباك في وكوكم أو لن تنسي to ba za ku karɓa ba illa an tuhumu in ta zama dole sai dai ku karɓa da zuci ido haka nan wallahi ba dan kai bane wallahi ba za an tsaya nan ba amma dai dole wallahi na dai an tsaya haka nan to amma kuma kai zu za ka wuce ka ba Allah ne ka da ido ka mika ma Allah illa an tuhumu sai kun da ido shi ne karɓar da duk sahur ka an ta haka nan da wulakanci wa gaddal batar da rin ido to fa kai ba su ajuna minu haka Allah ya za ku bada haƙƙin Allah ko daga wannan abu mara kyau wanda kai an baka da aka saba kai kuma ya baka da aka saba Allah kuma Allah shi ya baka abun nan ba ta yi kai ba a wajen Allah wa la musani anna Allah ubangiji jamilun mawdati ne annaba ta cikin daga zakkaku hamidun abun yabo ne ala kulli an akwal hali الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الشيطان الشيطان يعدكم الفقر شيء كما قال قول تلوثي ai yau kawai kuka min yake tsoron da ku da talauci in ka da da kai kana kullum kana sadaka ta kuma gobe ba za ta ci eh to shi ke tura ma tsoro sai ka ba ka yin aikin alkhairi sadaka ma wai tana kula ma fatun ku sai ku kama abun ku wa ya muruku yana umurta ku bil fahsai da abin da yake mara kyau ai albukhudi shi ne rowa ga yin alkhairi wa man zakati da hana zakka wallahu ubangiji shi ko yayi ruku yana muku alƙawari ne alal infaqi bi fatiyarwa yana muku alƙawarin magfiratan gafara min da gare shi ne da lokacin ga banku wa fadalan falalani ayyarkan yana muku alƙawarin ga arziki farakan wanda zai mai ne daga abin da ka fitar kana cirewa Allah zai nema da ni kamar mutum ne ya je a gulbi ko ko a rijiya ya je ya sa abin ɗiban ruwa ya ɗebo idan ya ɗebo za a ga gurbin inda ya ɗiba to haka dukiyar da ake alkhairi take take komawa wallahu bangiji wa na'am wato mai yalwan fadlu falalarsa ne alimun masani ne filmin fiki da wanda ya ciyar
ومن يمتلئ متفقة هي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب
يوتن هكي Allah shi ba da ilimi ai alilman nafi'a ilimi mai amfani almu'adiya mai kaiwa ila al'amal zuwa ga aiki da abin da Allah ya ce a yi to yana ba da shi ga man yasa wanda ya so Allah ya ba mu wa man yutani kuma duk wanda aka bai wa ilimi fa kad utiya khairan to wannan fa an ba ta alkhairi kabiran mai yawa lima fihi dan makomarsa ila sa'adati zuwa ga arziki al'abadiyyah ta har abada Allah ya ba mu wa ma yadhkaru amma ba mu azantuwa illa ulul albab fi ma sun kai
وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وما أنفقتم أظنه كثير من نفقة نكير أي أديتم كتباير من زكاة زكاني أو صدقة كو صدقة aw nazartun ko kai bakance min nazarin na wani bakance fa wasaitun biyu ka tuka da shi to fa inna allaha ubangiji ya alamu ya san wannan abin fa yujabikum bai saka muku alaihi akan sa wa ma lizzalimina min ansarin mataimaka ai mani'ina masu hanawa lahum gare su min ansarin mataimaka wa ma ba shi lizzalimina ga azzalimai masu zalunta kansu da mani zakati da hana zakka aw nuzuri ko ko abin da kai bakance suka ji fitawa aw bi wani ne infaki ko ko aje ciyarwa shi gairi mahalli ba inda ya kasance aje su ba min ma'asin lahi ya zan ya zan yana ce da duke cikin sabon Allah to ba su da mataimaka mani'i masu mani'i na masu hanawa lau gare su suna babu daga azaban Allah. don ma ka yi duk ɗaya ne amma dai dan ka cimma wannan falalar ka yi ta dan wata ran riya za ta isa da maka amma in kana yi a koyi ai ka gaba magana riya to saboda in ka koyi in ka bayyana ba komai amma dai da za ka koyi ta yayi in ji Allah wa ita ya da baya da ita daga al'agaliya wannan yake modata wato kamar yadda waɗansu ke yi zakka da layya sukan koma biki wani ya bani ni ma bari in baki to kaka mutum da ya ba ka da yake ce ka ba da ke nima ga na wannan kaga ya zama ne baki to Allah da ka mun kana ta arrazu alqur'ani duk abin da aka yi biki Allah bai ba da dadi sai abin da aka yi dan Allah amma sadaka ta farbi amma sadaka ta dole to fa da abu da yake ku kaja ta ce ita kuma zakka to fa da abu da abin da yake izharu bayyana da ita ta ce a tsakanin don mun Allah ya rasa duk inda aka yi almajire ma suna rona a tsakanin mu game da barkatin Allah to wannan ba laifi bane ba komai ka gudanar da kanka ka gudanar da yan uwa na tare da kai dai in ba ka yi ko kana ba da zakka a wuri ai wanda baka ba ba bai san kai zakka ba idan ya ce kai wai kuwa na zakka ba ta zai kawo da makarai to kai ka ka ka dara shi ya fada ciki tunda ya aibata ka to amma kana yi ko baka samu ka dole ka san wani na zakka to fala sanar da abin da yake jawabu ma bayyana ta hikima da nan me ya kuta dadi da a rika koyi da shi ka ni ma Allah ba ni in Allah ba wallahi ina ka'awa in gaida wani da shi bayan Allah ba wannan kaza ba wannan kaza ba wannan kada zai zata wallahi gare ni namu talauci yana dan jayewa a wani lokaci to ni ma Allah ba ni na yin hakan da na ga ka man sanna sunnatan hasanatan balahu ajruha wa ajru man amila biha wanda ya kada hanya mai kyau to yana da ladan kada ta yana da ladan isamisu na wanda ya koyi to in za ka bada zakka ka tare jama'a ka ba su wani yadda ya yi sahaba to kuma ya kuma da yan yan yan sa ido sa idana wato to ya kuma da su dane kashi zarge shi ai baya to wa in ka ba da zakka ga alfuqara a talakawa mutayyin wannan dole ne ba wa yukashiru kuma ubangiji sai kankare amin sai ya aji kun kafin da nufanku ne abu ayyukan ku an kun daga daga barin ku wallahi ubangiji kabirun maskin sani ne da mata maduna da abin da kuke aikatawa alimun masani ne da babini da koyansa kazai kuma yake san bayanan la ya kafa alai sai umminu wani abu daga aikin alkhairi bai koyuwa ga Allah alhamdulillah
فاتحة صلاة الفاتحة